الحمد لله ولي النعم ودافع النقم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبرئ القلوب والأبدان من السقم وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من وصف الأدواء إلى وعلاجها صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الكرام والتابعين لهم بإحسان على الدوام أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فهي, فهي مؤتصم عند البلايا وفرج في الهم والرزايا أيها المسلم الابتلاءات سنة ربانية وهي من حكمة الله وعدله ألم يقل الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون قال ابن عباس رضي الله عنهما أي نبتليكم بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلالة عباد الله والبلاء بالمرض قدر من الله تعالى وهو للمؤمن نعمة وأجر إن صبر واهتصب وصدق الله القائل فأسى أن, أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا والمؤمن والمؤمن بحمد الله أمره كله إلى, إلى, إلى خير قال رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير, خير الله ألا تعلمون أن البلاء عنوان عنوان محبة الله للعبد وطريق لجنة الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن إذم الجزاء ما إذم البلاء وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الربا ومن سخط فله السخط فله السخط ولا يعني أن ذلك ولا يعني ذلك أن نتمنى الأسقام والبلايا كلا فالآبية لا يؤاجلها شيء فقد قال نبينا صلى الله عليه وآله وسلم صلى الله الأفو والآفية فإن أحدا لم يوط بعد اليقين خيرا من الآفية أيها المؤمن وفي المرض رفع للدرجات وحط للسيئات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا هط الله به سيئاته كما تهط الشجرة ورقها وفي مرض المؤمن زيادة لإيمانه وحسن توكله على ربه وحسن ظنه بمولاه وهذا أعظم علاج لكبر السن لكبر النفس والغفلة, والغفلة والغرور أيها المسلم لا شافي إلا الله ولا رافع للبلوى سواه سبحانه وبحمده والرقي والطبيب والدواء أسباب شرعية ييسر الله بها الشفاء فافعل الأسباب وتداوي, وتداوي بالمباح ولا تقبل على الطبيب بقلبك فهو بشر لا يملك, لا يملك نفعا ولا ضرا وقل وإذا مرضت فهو يشفين وخذ بوصية رسول رسولك صلى الله عليه وآله وسلم حين قال وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأنفع الأدوية الرقية بالقرآن وبما صح من السنة النبوية عباد الله وبكثرة الاستغفار تزول الأمراض ويضعف أثرها يقول المولى ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويذلكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين ومن تسبها بسبع تمرات أجوى لم يضره ذلك اليوم السم ولا سحر والأصل لم يخلق لنا شيء أفضل منه والحجامة خير الأدوية كما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أفضل ما تداويتم به الهجامة أو هو من أمثل دوائكم وفي الحبة السوداء شفاء من الأسقام كلها قالت عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا من السام قلت وما السام يا رسول الله قال الموت وعندنا بحمد الله ماء مبارك قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زمزم طعام طعم وشفاء سقم تلك أدوية نبوية نافعة شافية لمن تلقاها بالقبول والرضا فاللهم إنا نسألك الأفو والآفية في الدين والدنيا والآخرة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي جعل لكل داء دواء علمه من علمه وجهله من جهله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أخلص الناس بالعبادة والدعاء صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم اللقاء bayan haka ‘yan uwa masu albarka takiyar kutubar mutu yau shine bayin Allah ku yi jinya na larurar da ke damun ku da abin da Allah maɗaukakin sarki ya halatta muku kuma ta hanyar da shari'a ta halatta muku yabo da godiya sun tabbata ga Allah majibincin ni'imomi mai tunkuɗe dukkanin ababe marasa daɗi na shaida babu wani abun bauta bisa ga cancanta da gaskiya sai Allah shi kaɗai bai da abokin tarayya shaida irin shaida wanda take kubutar da zukata da gangan jiki daga dukkanin wani abu na cutarwa na shaida lalle annabin Muhammad annabin Allah ne bawan Allah ne Allah madaukakin sarki shi ya aiko shi da manzanci kuma shine wanda yafi kowa alkhairi cikin dukkanin wani wanda ya taba bada bayani na ga yadda za a yi a samu waraka daga dukkanin wani rashin lafiya tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa da waɗanda suka biyu su da kyautatawa har zuwa ranar ƙarshe bayan haka ya ku bayin Allah ina yi wa kaina da ku wasiya da jin tsoron Allah maɗaukakin sarki domin taƙawa ita ce mafi girman abin da mutum zai yi riko da ita a duk lokacin da ya faɗa cikin wani jarabawa ko bala'i sannan cikinta ne ake samun waraka daga dukkanin damuwa ko baƙin ciki ko wata tawaya ya kai ɗan uwa musulmi lallai jarrabawa sunna ce ta Allah mahalicin bayi kuma tana zuwa ne da hikimar Allah da adalcin Allah ga bayinsa shin baka ji faɗin Allah maɗaukakin sarki ba da ya faɗi cikin alkur'ani mai girma ya ce wa na bulokun bishari wal khairi fitina muna jarraba ku muna gwada ku da abubuwa marasa daɗi wanda kuke kallon su a matsayin sharri da kuma abubuwa na alkhairi masu daɗi wannan muna yi ne don mu gwada ku mu jarrabe ku amma dai daga ƙarshe wa ilaina turja'un gare mu za ku koma Abdullahi dan Abbas Allah madaukakin sarki ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ƙarƙashin wannan aya yake faɗin cewa aynabtalikum bishiddati warraha Allah ta'ala yana ba mu labari cewa zai yi ta jarrabtanmu da tsanani da kuma yalwa da lafiya da rashin lafiya da wadata da talauci ya jarabce ka wani lokaci abu ya zo maka ta hanyar halal wani lokaci kuma sai kofar haram ta bude maka dan aga zaka shige ta koko zaka ki shiga Allah yana jarabtan da san ayyukan da'a wani lokaci ya jarabce ka da san aikin sabo yana jarabtanku da gane hanya ta shiriya yana jarabtanku da hanyoyi na bata su ma a yi ta buɗe muku ya ku bayin Allah lallai bala'i ko ko jarabawa na rashin lafiya ƙaddara ce daga Allah maɗaukakin sarki amma kuma fa a wajen bawa wanda yake mumini ni'ima ce lada ne mai girma idan ya yi haƙuri ya nemi ladanta a wajen Allah lalle Allah maɗaukakin sarki ya yi gaskiya cikin faɗinsa a inda yake cewa fa'asa an takarahu shay'an wa yaj'al Allahu fihi khairan katira lalle abubuwa da yawa da su iya zuwa muku kyamace su alhali Allah ya sanya alkhairi mai yawa a cikin wannan abin da ba kwa so din lalle shi mumini abu ne wanda ya dace yayi wa Allah madaukakin sarki godiya saboda shi mumini dukkanin al'amuransa alkhairi ne kamar yadda annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana mana haka manzo Allah ya faɗi cikin hadisi yace akwai abin ban mamaki akwai abin sha'awa abin kayatarwa cikin al'amarin cikin sha'anin mumini domin shi mumini dukkanin al'amuransa alkhairi ne kuma ba wanda yake samun wannan cikin bayin Allah gaba daya sai bawa mai imani shi mai imani shine wanda idan abu na dadi na farin ciki ya same shi baya alfahari baya dagawa baya tajabburanci baya amfani da wannan daman wajen zalunci da fin karfi a godiya yake yi wa Allah madaukakin sarki a aikace wajen kiyaye dokan Allah da yin abin da Allah yake so da wannan alkhairi da ya same shi wannan ko sai ya zama masa karin alkhairi akan alkhairi gashi ya samu ni'ima gashi kuma ya bauta wa Allah da wannan ni'iman Allah ya kara masa lada kuma Allah zai kara ninninka masa abin da ya bashi idan ko wani abu ne na cutarwa na cutuwa ta same shi na rashin daɗi haƙuri yake yi wannan haƙurin sai ya zama masa alkhairi bai jingina ma wani bai kauce hanyar Allah wajen neman mafita ga wannan matsalar da ta same shi a'a haƙuri yake yi ya yadda daga Allah ne ya san da sanin Allah abin ya same shi kuma ya san in yayi haƙuri Allah zai bashi ladan haƙuri da haka sai ya haƙuri dan ya samu lada sai ya zama kenan jarabawa ta fitina ma da ta same shi ta komo maimakon a ce matsala ce yanzu shi ta zame masa alkhairi ya ku bayin Allah shin ba ku sani ba cewa bala'o'i da Allah madaukakin sarki yake saukarwa ga bayi waɗansu alamomi ne da suke nuna Allah yana son bawa shin ba ku san cewa bala'i da musiba da ke samun bawa mai imani hanya ce ta samun aljanna ba annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya nasanta cikin hadisi yake cewa inna izamal jaza'i ma izamil bala lalle girman lahada girman sakamako yana zuwa ne gabawa tare da girman irin jarabawa da bala'in da Allah madaukakin sarki yake jarabtar sa shi manzo Allah ya ce wa inna Allah idza habba qauman ibtalahu lalle shi Allah in yana son al'umma ma fa jarabtar su yake yi faman rabiya falahu riba duk wanda ya yarda ya karbi wannan jarabawan to ya samu yarda a wajen Allah wa man sakhida falahu sukhut wanda ya fushi da wannan jarabawa shikenan ya fada cikin fushin Allah iyadan billahi min zalik ya ku bayin Allah waɗannan nusus amma ba suna nunin cewa so ake bawa yayi burin Allah ya rika jefo masa rashin lafiya ko ko bala'o'i ba a'a ba haka suke nufi ba domin ita lafiya da zaman lafiya babu wani abin da yake daidai da shi wajen daraja da ni'ima annabin Allah wanda tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya nuna mana wannan cikin hadisi a yadda ma umartan mu yayi yace da mu sallallahu al'afwa wal afiya ku rika roƙon Allah yafiya da lafiya da zaman lafiya yace fa inna ahadan lam yu'ta ba'da al-yaqini khairan min al-afiya domin kowane ɗan adam babu wata kyauta da Allah maɗaukakin sarki ya bashi bayan yaƙinin da Allah ya azurta ka da shi a zuciyanka yaƙininka game da samuwar Allah yaƙininka akan aƙida da musulunci to babu kyauta mafi girma da Allah maɗaukakin sarki zai maka sama da Allah ya baka lafiya da zaman lafiya amma abin da nasu ɗin suke nufi shine idan Allah ya jarabce ka karka ɗauka ya yi fushi da kai ne Allah ya jarabce ka da rashin lafiya karka dauka ba yi son kai ya jarabce ka da wata musiba karka dauka ya rabu da kai a ka dauka wannan abun Allah yayi ne dan ya ƙara gwada karfin imaninka sai ka yarda kuma ka bi hanyar warwarewa yadda shari'a ta yarda ya kai dan uwa mai imani lalle cikin sha'anin rashin lafiya akwai samun ɗaukakan darajoji akwai kuma samun kankarewan zunubai annabin Allah wanda tsaya da amincin Allah suka tabbata a gare shi ya faɗi a cikin hadisi cewa babu wani bawa musulmi wanda wani abu na cuta da ya same shi abu mai cutar wannan rashin lafiya ne ko ko wani abu wanda ba shi ba kenan rashin lafiya ko bacin rai ko bakin ciki ko damuwa da duk wani abin da yake daukan ma'ana irin wannan wanda dai zuciya ba za ta ji daɗi ba dalilin samuwarsa in dai mutum ne musulmi irin wannan ya same shi ya haƙuri face sai wannan musiban ta zama masa dalilin da Allah ta'ala zai share masa waɗansu ayyuka da ya na laifi ta karkaɗe masa zunubansa kamar yadda bishiya take kaɗe ganyenta a lokacin sanyi ya ku bayin Allah lallai cikin rashin lafiya da mumini yake yi akwai ƙaruwan imaninsa kuma hakan yana sabbabar masa da samun kyakkyawan dogaro ga Allah hakan yana taimakon mumini wajen kyautata zatansa ga Allah majibincinsa wanda wannan shi ne mafi girman jinya da magani na girman kai da ɗan adam yake iya samu in Allah ya bar mutum da lafiya ya bar shi da zaman lafiya to sai ya rika jiji da kai yana jin cewa shi ya isa ne in likita ne ko masanin harkar lafiya da jikin ɗan adam gani yake ƙwarewansa da wannan abin da kiyayewansa shi ya sa ya zama haka da haka sai ya rika tunkaku in na dukiya ne haka haka nan da nau'ika daban-daban na ni'imomi wanda in Allah ya baro mutum a cikin wannan ni'iman duk abin da yake so yana samu to hakan sai ya sanya masa girman kai amma idan Allah madaukakin sarki ya bashi wani lokaci kuma sai ya kwace to hakan zai sa ya risana ya cewa lalle tabbas shi din ba kowa bane da haka daga cikin manya-manyan magunguna na girman kai da Allah ba ya son bawa yayi girman kai to shine Allah ya rika jarabtarsa da bala'i domin dole zai rusuna zuwa ga Allah daga cikin ni'ima da albarkan da ke cikin rashin lafiya ga mumini shine ana farkar da shi daga gafala wani sai ya gafala daga yawan addu'o'i da kai kukansa zuwa ga Allah ya gafala wajen sarrafa abin da Allah ya bashi na lafiya da matsayi da dukiya wajen abin da zai samar masa da yardan Allah amma idan jarabawa ya faɗo cikin ɗayan waɗannan abubuwan da Allah ya bashi to sai kaga ya yanzu ya ankare ya tuna fuskai ashe fa na sauka shulda na sauka shulda na fara jin cewa dabara na ne da iya tsara abinci da kaza da kaza ya zaunar da ni lafiya ashe na fara jin cewa dukiyar nan da take hannuna ni ne mai iko da ita sai da na ga dama dan sarrafa ashe na fara jin cewa wannan matsayin nawa da barbaru ne da waɗanda na rike da kaza da kaza da hikimomi kaza da kaza da na yi shi ya kawo ni wannan matsayin ya yi ta faman abubuwa daban-daban ya gafala to lokacin da Allah ya kawo masa jarabawa aka jijjiga kujeran ko aka jijjiga rawanin ko tattalin arzikin ya fa yayi tangal-tangal ko lafiyan ta yi ƙoƙarin kubucewa to sai ya tuna cewa fa lalle ashe akwai wanda ya bashi kuma akwai abin da yake so a kiyaye akan wannan ni'ima din cikin haka akwai jinya da samun waraka daga ruduwa mutum ya rudu da ni'iman da Allah ya bashi na matsayi ko dukiya ko lafiya ko ilimi ko wani abu mai kama da haka in ilimi ne kana zaune sai wani karamin yaro da kake ganin bai kai komai ina ba sai ya zo ya daga maka hankali akan matsalan da shi ya santa kai baka sani ba kuma kai kana jin cewa ka wuce shi wannan yaron ka tattauna da shi ko ko ka ji wani abu daga gare shi ka karu sai Allah ya jarabce ka da shi don ka dawo cikin taitayinka saboda yana son ka a matsayinka na bawansa mai imani ya kai dan uwa musulmi lallai wajibi ne ka sani babu wani mai warkarwa sai Allah babu wanda yake dauke wa mutane bala'i in ba Allah madaukakin sarki ba duk wanda zaka je gare shi dan ya maka gudumawa ya taimake ka cikin jarabawan da ka fada ko dai masanin addini ne ya karanta maka ayoyi da addu'o'i don ya maka tawaida da shi ya maka rukuya ko likita ne ya auna ka ya tsara maka maganin da za ka sha ko ko wani magani da kake ganin kai ma ka sani za ka je ka ɗebo ka sarrafa domin ka sha waɗannan abubuwa dukkaninsu sabuba ne wanda shari'a ta sauyi ta yassare mana da yassarewan Allah don su zama hanyar da za mu yi riko da su don neman waraka da haka ku aikata sabuba na neman waraka ku yi amfani da magunguna ta hanyoyin jinya na halal amma kada ka kuskura ka jingina zuciyarka ga likita wajen samun lafiya domin likitan nan naka da wanda zai maka rukuya ya maka addu'o'i dukkaninsu mutane ne babu ɗaya daga cikinsu wanda yake iya mallakan amfanarwa ko cutarwa ba wanda yake iyawa duk ƙwarewansa duk malantansa duk yadda kake ganinsa da taƙawa da imani to karka taɓa tsammanin akwai wani amfani da yake iya mallaka ko cutarwa abinda kawai zaka tuna shine faɗin Allah madaukakin sarki cewa wa idza maridtu fa huwa yashfi idan ne rashin lafiya Allah dai shine wanda zai iya bani lafiya bayan shi ba wani kai riko da wasiyan manzon da Allah madaukakin sarki ya turo gare ka a yadda yayi wasiya wasiya mai gyara zuciya mai saita tunanin dan adam a yadda yake cewa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka yi roko ka roki Allah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah ya ku bayin Allah mafi amfanin magani da mutum zai yi roko da shi yayi jinyar rashin lafiyarsa kowace iri ce shine mutum yayi roko da ayoyi na alkur'ani da kuma abin da ya inganta na addu'o'i daga bakin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallama ya nuna mana wannan hanya ce ta samun waraka daga dukkanin matsala ta yadda shi da kansa in yana cikin yanayi na rashin lafiya yakan karanta wa kansa ayoyi na alkur'ani don samun waraka yayi rashin lafiya iyalinsa ummuna Aisha radiyallahu anha ta karanta masa ayoyi na alkur'ani kuma Allah ya bashi lafiya sahabbai sun yi wannan tabi'ai sun yi wannan waɗanda suka biyo su sun yi wannan kuma wannan shine hanya na jinya mafi ƙarfi ila qiyamis sa'a alkur'ani babu abin da ya kai shi muhimmanci wajen waraka akan dukkanin wani ciwo da yake damun dan adam ciwo da likita yake iya aunawa ya gane da ciwon da ba wanda yake iya gane shi sai Allah ita ce cutar da ke cikin zuciya don haka mu koyi yi wa kanmu jinya da ayoyin alkur'ani da addu'o'in da suka inganta suka tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ku bayin Allah daga cikin hanyoyin jinya mafi girma da muhimmanci shine yawaita istighfari yawaita yin istighfari domin yawan istighfari yana kawar da dukkanin wani rashin lafiya yana tafiyar da yana raunana dukkanin wani tasiri da cuta take a jikin dan adam Allah madaukakin sarki cikin alkur'ani mai girma yake hakaito mana abin da wani annabinsa ya faɗi cewa ya ce wa mutanansa wa ya qaumi astaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yace ya ku mutane na ku nemi gafaran Allah mahalicinku sannan ku tuba zuwa gare shi in kuka yi wannan yursilis sama alaikum midrara Allah zai saukar muku da ruwa daga sama mai kwaranya wa yazirkum quwwatan ila quwwatikum sannan zai kara muku karfi akan karfin da kuke da shi da karfi na jiki da karfi na imani da karfi na tattalin arziki duka Allah madaukakin sarki zai kara muku idan kuka yi istighfari da tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala Allah ya ce wala tatawallaw mujrimin kada ku juya baya ga Allah kuna masu bijirewa ku zama mujrimai manzon Allah sallama ya faɗa mana cikin hadisi cewa duk mutumin da ya waye gari ya zamo safiyarsa ta farko ya fara da cin dabino ajuwa guda bakwai to a wannan wuni duk sihirin da za a masa duk guban da zai sha manzon Allah ya ce wannan ba zai cutar da lafiyarsa ba yana daga cikin magunguna ingantattu wanda manzon Allah sallama yayi mana bayanin su akwai zuma wanda ba halitta mana wani abu sama da zuma wajen amfani da albarka wajen kawar da cututtuka ba yana daga cikin hanyoyi na jinya wanda manzon Allah sallama ya karantar da mu dan samun waraka akan cututtukan da suke damun mu ko da sihiri ne a jikin dan adam shine yin hijama kenan yin amfani da kaho dan kawar da cututtuka a cikin dan adam kamar yadda manzon Allah sallama ya faɗa hakan a cikin hadisi yake cewa inna afdala ma tadawaitum bihi alhijama lalle mafi falalan abinda za ku yi jinya da shi na cututtukanku shine yin kaho ko ko yace huwa min afdali dawaikum amsali dawaikum shine mafi dacewa da daidai cikin magungunan da za ku yi don samun waraka na rashin lafiya yana daga cikin abin da manzon Allah sallama ya nusantar da mu akai don samun waraka akan cututtuka shine yin amfani da abin da ake kira habbatus sauda bakin algariri a kasar Hausa sunansa kenan wanda manzon sallama ya ce shifa'un ne min al-asqami kulliha waraka ne daga dukkanin wata cuta ko ma wace iri ce ummuna aisha radiyallahu anha tace ta ji manzon Allah sallama yana faɗi da kunnanta taji wannan ya cewa inna hadhihi alhabatu sauda shifa'un min kulli da'in illa min as-sani tace lalle wannan manzala ya ce wannan habatu sauda waraka ne daga dukkanin wata cuta sai dai kawai daga daga asam tace sai nace da shi menene asamu ya rasulullah sai ya ce da ni al-mautu sai dai mutuwa mutuwa ne kawai ba za ta iya samar wannan tsiro ba zai ba da waraka a kansa ba ya ku bayin Allah lallai muna da ruwa mai albarka da Allah maɗaukakin sarki ya bugar mana wanda manzon Allah sallama ya bayyana mana falala da matsayinsa wajen samun waraka da albarka a cikin nan adam manzon Allah sallama ya faɗi a cikin hadisi cewa ruwan zamzam abinci ne ga mutumin da yake bukatan abinci ruwan zanzan shi kadai kana iya shirkansa a matsayin abinci abin sha kuma ka rayu da shi kamar yadda an samu sahabin da ya zauna a garin makka na sama da wata guda ba abin da yake ci tun da ya je garin ruwan zanzan kawai yake sha kuma har koshi ya yi bulbul saboda tabbatar mana da wannan hadisi na manzara sallama cewa ruwan zanzan abin sha ne kuma abinci ne sannan kuma ya faɗa mana cewa washifa'u saƙamin waraka ne daga rashin lafiya ya ku bayin Allah waɗannan magunguna da muka ambata dukkaninsu magunguna ne wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi ya bada shawarinsu ya tabbatar da matsayinsu a matsayin hanyoyi na samun waraka ga duk mutumin da ya yarda da su ya karɓa yayi mu'amala da su yana samun mafita akan abin da yake damun shi saboda as-sadiqul masduq shine ya tabbatar da haka ya ku bayin Allah ku dogara ga Allah madaukakin sarki lalle dukkanin mutumin da ya dogara ga Allah Allah madaukakin sarki ya isan masa ku ji tsoron Allah dukkanin mutumin da ya tsare dokokin Allah Allah madaukakin sarki zai kare shi ya ku yan uwa masu daraja lalle magunguna guda uku ne akwai magunguna wanda shari'a ne ma ta shar'anta su har ma ya zama mustahabbi ne mutum ya yi amfani da su su ne kamar abin da muka fara magana a kan yin rukuya kenan karanta ayoyi da hadisai na manzan Allah sallama ingantattu don neman waraka kamar shan zuma amfani da zuma don samun waraka a cutan ciki ko na waje kamar ruwan zamzam a ma'amala da shi saboda albarkar da ke tare da shi akwai kuma magungunan da su an halatta ne mutum yana iya amfani da su wannan ko kamar sauran magunguna da muka sani ake iya amfani da su da kuma abin da Allah ya tsirar mana a cikin ƙasa da nau'ikan tsirrai daban-daban wanda ta jiriba ya nuna cewa ana amfani da su kuma a samu waraka da izinin Allah subhanahu wata'ala akwai kuma magunguna wanda haramun ne shari'a ta haramta mana amfani da su bai halatta mutum ya yi amfani da irin waɗannan ba domin lallai dukkanin abin da shari'a ta haramta cinsa ko shansa ko shafa shi to yin jinya da shi ma haramun ne manzala sallama ya faɗi a cikin hadisi cewa lalle Allah madaukakin sarki bai sanya mu al'ummansa waraka cikin abin da ya haramta musu ba da haka duk abin da yake haramun ne to haramun ne a yi jinya da shi komai tsananin ciwo haramun ne a yi jinya da wannan abin matuƙar haramun ne ta'ammuli da abin a shari'a manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ibadallah ta dawo wala ta dawo bi harami mazala ya ce ya ku bayin Allah ku ku yi magani in ba ku da lafiya amma kada ɗayanku ya kuskure ya yi magani da abin da yake haramun ne kuma dai mu sani kiyaye hanyar samun lafiya shi ya fi da izinin Allah yin haka shi ya fi wajen samun waraka waɗannan abubuwa guda uku da aka lissafa a matsayin magani yin amfani da na farko shine abin da ya fi ayoyin alkur'ani hadisan manzala sallama abinda manzan Allah ya ambace su a matsayin magani ƙur'ani ma ya ambace wasu irin su zuma da su ruwan zamzam waɗannan albarkansu na musamman ne domin aiki da su gaskata hadisan manzala sallama ne gaskata ayoyin alkur'ani ne da haka mutum zai yi jinya kuma ya samu lada na biyun su ne ababe na halal tsirrai da Allah ya fitar mana ka yi amfani da shi don samun waraka baka saba wa Allah ba kuma ba aikin ibada kai ba kayi halal ne na uku shine abin da yake haramun a shari'a yin amfani da shi wajen jinya wannan zunubi ne kuma ba lalle ka samu warakan ba ka saba wa Allah ne don haka duk abin da cikin sa akwai cutar da lafiya to shari'a ta haramta shi yana da matukar muhimmanci al'umman mu su sani akwai abubuwan da aka rike su aka mai da su magani wanda binciken masana ya tabbatar da waɗannan abubuwa haramun ne a shari'a ababen da ake amfani da su wani abu da ake ce masa wai kurkura binciken malamai ya tabbatar wannan abin kayan maye ne don haka ta'ammuli da shi haramun ne akwai abubuwan da ake shaika su a hanci moringa shi ma kayan maye da yawa ake sakawa a ciki don haka in mutum yana so ya kubuta daga fadawa cikin abin da zai halakar da shi ya kiyayi waɗannan abubuwa ka yi amfani da abin da allah maɗaukakin sarki ya halatta maka za ka samu lafiya idan gajiya ne yake damun ka in kai aiki kwakwalwanka ta dauki caji a cikin abin da ke kewaye da kai akwai mafita akai akwai mafita akai kuma lemun zaki in ka dauka ka sha in ka yana jin gajiya lemo ko in ka dauka ka sha kana samu iya samun saukin gajiyan da yake damun ka ita kanta zuma da muka faɗi sa zuma a ruwan zafi ka sha in ka gaji ko kwakwalwanka ta dauki zafi a kankanin lokaci zaka ji kawo tsaki ga irin su bare ka zobo bare katan zobo yana taimakawa akan matsala ta gajiya ga irin su aure sassaƙin sa zai taimaka maka nemi mazar kwaila ka hada da kayan yaji ka tafasa ko ka fara samun matsalan kwakwalwa kwakwalwanka tana iya dawowa daidai samu abarba ka hada da bawon da abin cikin kai blending din shi ka sa masa kayan yaji ka tafasa ka sha ko mutum ya fara samun taɗuwan ƙwaƙwalwa saboda shaye-shaye yana iya samun sauƙi da izinin Allah da haka ba sai ka yi amfani da kayan maye ko abin da baka san tabbacin haƙiƙaninsa ba wancan na zargin abin wancan na ganin ba matsala ba ne to ɗauki wanda babu matsalan a ciki da haka mu yi ƙoƙari mu kiyaye kada mu faɗa halaka don muna so mu rayu waɗannan abubuwa ya ku bayan Allah Allah madaukakin sarki ya fitar mana da su ne domin mu yi haƙuri mu amfana da su mu ci gajiyar su don amfanin mu Allah madaukakin sarki ya fitar da su ya ku bayan Allah ku yi ƙoƙari ku yi haƙuri ku bi dokokin Allah wajen samun mafita akan dukkanin abin da ya same ku kuma ku sani ni imamar Allah ba za ta kirgu a gare ku ba Allah madaukakin sarki ya ce wa atakum min kulli ma sa'altumuhu ya ba ku daga dukkanin abin da kuka roke shi wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha in kuka ce za ku kidanye ni'imomin Allah ba za ku iya kididdige su ba lalle dan adam ya kasance mai yawan zaluntan kansa ne mai butulce wa ni'imar Allah in ba haka ba me ya kai ga ta'ammuli da haramu ka sha sigari ka sha wiwi ka sha kwaya ka yi kurkura ka yi wancan ka yi wancan wai dan kana neman mafita wa rayuwarka bayan ga ni'imomin Allah da yawa na halal suna nan me ya kai ka sai ka je kayi abin da zai cutar da lafiyanka ko ya sa mutane su rika ganin ka kaskantaccen mutum marar mutunci zaluntan kai da butulcewa ni'imar Allah shi yasa ka raina wanda ya halatta kake neman sai ka je ga wanda bai halatta ba ya kai dan uwa wanda Allah madaukakin sarki ya jarabce ka da rashin lafiya lallai yana daga cikin abin da yake haƙƙi akan ka a cikin wannan rashin lafiyan naka ka rika tuna cewa sallah wajibi ne akan ka kuma yin ta'alo akan lokacin ta matakar zaka iya idan ba ka iya yin kowace sallah akan lokacin ta ba saboda tsananin rashin lafiya to ka rika hada salloli biyu masu lokaci daya a lokaci guda ka hada azhar da la'asar magariba da isha sannan asuba ita kadai a inda a lokacin da rashin lafiya yayi tsananin da ba za ka iya yin sallolin nan kowanne a lokacin ta ba amma in za ka iya yin azhar a lokacin ta la'asar a lokacin ta magariba a lokacin ta isha'i a lokacin ta to wajibi ne kowace ka yi ta a lokacin ta a muhtarin ta amma in ba za ka iya ba saboda tsananin rashin lafiya to shari'a ta baka dama ka hada azhar da la'asar kamar yadda aka halatta wa matafiyi ko ko in wata larura ta sauka ta tsoro ko tsananin ruwan sama to kai ma rashin lafiyar da kake ciki saboda ya tsananta a gare ka ba za ka iya rika tashi ko yunkurin yin salloli a kowane lokaci ba to an baka dama ka yi salloli ya zamo a zahar da al'asar lokaci guda magariba da isha lokaci guda asubahi ita ma a lokacinta amma kada ka yi sakaci ka bar wata sallah wai saboda tsananin rashin lafiya Allah madaukakin sarki cewa ya fa'a qimu salata inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta Allah ya ce ku fatsayi da sallah domin lalle ita sallah akan mu'mini ta kasance a bace wanda aka rubuta aka ta tawajibi a kansa sannan aka sanya mata lokaci kamar yadda ya zamo wajibi a gare ka ka riƙa yin tsarki domin sallah tsarki irin na shari'a amma in ba za ka iya ba saboda tsananin rashin lafiyan shari'a sai ta yadda maka kai taimama idan hakan ma bai yi ba ka yi sallan a halin da kake ciki amma dai kada ka bari sallah lokacin ta fita saboda rashin lafiya Allah madaukakin sarki ya ba mu dama ya kuma sauƙaƙe mana cikin alkur'ani a yadda yake fattaqullaha mastata'tum ji tsoron Allah ku kiyaye dokansa gurgurdan iyawo kada ka yi sakaci kada ka yi wasa da shi اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا وأحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا اللهم إنا نسألك الصحة في الإيمان وإيمانا في حسن خلق وعمل اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وآت مبتلانا عباد الله وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال صلى الله عليه وآله وسلم من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها عشرة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وهم حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأسد أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم اشف مرضانا وآب مبتلانا وارحم موتانا يا حي يا قيوم اللهم وفق ولاة أمورنا لرضاك وإنهم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم احفظ رجال أمننا وجنودنا وهم حدودنا وثغورنا يا رب العالمين اللهم اشف مرضاهم وارحم موتاهم وتقبل تقبلهم في الشهداء يا رب العالمين اللهم بارك لمن حضر معنا صلاتنا هذه في علمه وأمره وعمله وبارك له في بدنه وصحته وآفيته وبارك له في أهله وولده وبارك له في ماله ورزقه واجعله يا ربنا مباركا موفقا مسددا أينما حل أو ارتحل اللهم آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو اسمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله